wannan yana daga cikin fikihunsa addinin nan addinin annasiha hadisi ne ingantacce amma kuma bai dace da sharuɗansa ba shi yasa sai ya kawo shi mu'allaki ya ta alikinsa sannan kuma a babin ya kawo wani hadisi wanda yake shi ya nuna abinda shi a hadisin da ya kawo babin a kansa wato addinin annasiha ya kunsa wanda shi ya cika sharuɗansa shi ne wannan hadisin ne da ya yi Abdullahi Bajali. shi dai a hadisin addinin annasiya ta hadisi ne ingantacce imam muslim ya rawaito shi to amma shi buhari bai cika sharuɗar sa ba da ya kai matsayin da yake bukata ba kafin a ce ya ya kawo hadisi a nan to kuma wannan hadisi wato tsakanin buhari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sa mutum biyar ne shi yasa yana cikin khumasiyatul buhari hadisan da buhari ya rawaito da tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallam mutum biyar ne kuma hadisin nan da ya kunshi tabi'ai guda biyu isma'il bin abi halid din nan tabi'i ne a shi ma kuma da suna abi halid an ce ma shi ne shugaban tabi'ai ko da ala kulli halin ne cikin manyan tabi'ai kuma hadisin nan dukkan yana sabi a isnadin sa mutanen kofa ne in bai da shi musaddadu shi na farko malamin buhari shi kaɗai shi ne ba mutum kofa ba amma duk sauran ya hannu da ke kasa islamu na biya hali da da su na biya hali da shi kansa ne ne na mula abdullahi sun mutane kofa ne to kuma hadisin nan buhari zai kawo shi nan gaba ya yi hudu sannan muslim ma ya yi to hadisin haka nan kan yi to
حدثنا ابن عمر قال حدثنا ابو عوانة عن زياد بن ملاقة قال سمعت جرير بن عبد الله يقول lalle ya nuna abdullahi bazali yana cewa يوم مات المسيرة بن شعبة ranar da mujina tuni shugabata ya yi wafati wato sannan mujina tuni shugabata yana gwamna a kofa sai ya yi wafati ya mutu a shekara ta hamsin da bai hijira a sannan sai dina mu'awiya shi ke halifa to
كما sai da ya rubuta abdullahi ya rinke حمد ya الله yabo ga allah واثنى عليه ya yabo ya gare shi وقال ya ce عليكم باتقاء الله ya yi Allah na umarta ku ku kiyaye Allah ku lizinci tsoron Allah shi kadai لا شريك له ba shi da abokin tarayya والوقار yana umarta ku kuma da duk abin da za ku yi koyon da yi da nutsuwa tsari na musulunci babbar da ake kasa daga musulmi duk abin da zai yi ya yi da nutsuwa a yi abu ba nutsuwa ba tsari ne na musulunci ba wasu sai su yi da ganin a yi abu na rashin nutsuwa wa ai wannan shi ne nuna wata bajinta ko wata gwaninta alhali gaba ɗaya musulunci ya zo da saɓanin haka ne cewa ai abu dai da nutsuwa to والسكينة da kamewa da abin da ku kurin da kamewa حتى يأتيكم أمير har a naɗa muku wani sabon gwamna ko a turo muku wani sabon gwamna a maimakon wannan gwamna naku da ya mutu
فإن الله يأتيكم الآن domin zai zo muku a kusa ba kusa za a nada muku wato shi mu gera mutum ne wanda yake Allah ya hore masa iya tafi da lamarin jama'a ita kofa rawarin sayi na Umar saboda ta tara jama'in daban-daban ga ta kamar kan iyaka da take da kan iyaka ta sanya sayi a sannan kuma ta tara jama'in iri daban-daban sai ta wani waje ne na rikici sai da na Umar ya rasa zai tafi da ita in an tura musu gwamna ba a dadewa sai sun zo suna ta suka a kansa in an cire an tura wannan shi ma dai haka sai nama yake cewa na tura musu na Allah na kirki amma ga shi sun zo sun soke shi sabu na biyu wa basin ɗaya daga cikin manyan sabai cikin ashirin bashari da da nake an tura shi ya rike kofa amma mutanen kofa suka ce a sallah ma bai iya ba ai ko sallah ma ai bai iya ba suka ta sukansa su ce su soke shi da wannan su soke shi da wannan ɗaya shi ne sai da yake cewa su idan ya naɗa musu na Allah su ta suka cewa ai ma bai iya tafi da abu an naɗa musu kuma wanda zai tsaya ya bi da su shi kuma su ta cewa an naɗa musu mai zalunta su na rasa ya zai yi da su sai shi da nigera ya ce da sai da nama ni kan naɗa ni mu je mai gwamnan su na san yadda zan tafi da su aka naɗa shi ko ya je ya rike su gam duk da yana na sai da na umar shi yake rike da su ya na sai da na su yamma aka sake naɗa shi ya ci gaba da rikewa zamanin da mu'awiya ma aka sake raɗa shi har a nan ne dai ya mutu yana gwamna shi ya sa mutum ne wanda yake yarni wajen sanin ya cewa a tafi da mutane to ثم قال sai wani abdullahi ya ce إذا فلانكم kuma ya tewar Allah da sarkin nan naku dan da nan naku da ya mutu ku nemi Allah ya gafarta masa فإنه كان يحب الأقوى domin shi ma zaunin nan naku mutum ne mai son ya ga ya yafe wa mutane so da yawa za a yi laifi amma ya ce a je ya yafe
ثم قال irin da ne Abdullahi ya ce أما بعد bayan wannan فإني أتيت Kusiru.
النبي صلى الله عليه وسلم na je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai san da zan musulunta قلت nake da shi بعد كان الإسلام ya rasulullah zan tafa da kai da musulunci فشهد علي sai mai na Allah shafanta mana cewa ba wai kawai rukunan ne na musulunci da ake faɗa ba tauhidin sallah zakka azumi hajji a'a bayan nan ma ونسي لكل مسلم cewa lalle ne in yadda da cewa zan yi nasiha ga dukkan musulmi ashe yin nasiha din nan kamar wani rukuni ne na musulunci a shi yasa akwai malamin da ke cewa ai arkanul islami hamsu wa hamsu نعم rukunin musulunci guda biyar ne suna da kowa ya sani tauhidi sallah zakka azumi hajji to ba ta kuma akwai wasu biyar da wanda sai daga cikin wasu biyar din shi ne yin nasiha ga dukkan musulmi wannan hadisi yana karfafa wannan fahimta tunda ga shi wannan da rubuta Abdullahi da zai zai tafa zai a bisa wannan rukunai da musulunci guda biyar da aka sani wani Allah yake sai ka tsara don kan na shida shi ne cewa lalle za ta tafiya ta dukkan musulmi نعم da a ce ana tarbiyyar jama'a musamman matasa wanda su gane muhimmancin yin nasiha ba wa yi nasiha ga dukkan wanda ake bukatar a yi nasiha da rashin ai da al'umma ta samu tsayawa da kafafunta rashin yin nasiha shi ke kawo babban rikicewar lamarin al'umma Ah, ya zama ba a nasiha mutum mai nasiha ba ga Allah bai nasiha ba ga manzon Allah ko da manzo mai nasiha ba ga waɗanda suke jagororin musulmi ya zama a ware wani ɗaya har Allah Allah ya ake yi jagoro mai kuskure a ta yaɗawa a maimakon ai ƙoƙarin ya za a gyara ai ƙoƙarin ya za a gyara a Allah Allah ake yi a ga faɗuwarsa wanda ba gane ba ne na musulunci wanda yake shugaba in ya kuskure ƙoƙari ake to gare ya gyaru sai gyaru shugaba shi ne gyaru al'umma matakan shugaba ya gyaru al'umma sai ta gyaru matakan shugaba ya zama lalatacce ne ko ba daidai yake tafiya ba yana ɓanna a tafi da lamuran sa to dole sai an samu ɓanna a cikin tafiyar lamuran al'umma dole sai an samu ɓanna to
فبايعت ورب هذا المسجد ya yi muku ubangijin wannan masallaci إني لدعوت لكم ne ne nasiha ne gare ku wato ku dace da masallacin ko dai na masallacin kofa ko ko na masallacin masallacin ka'aba Ah, to ruwa ta barani ta karfafa fassara ta biyu cewa yana nufin masallacin ka'aba domin a ruwa ta barani ga wannan hadisin cewa ya yi rabbil ka'aba ya rabbil ka'aba ne nasiha ne muku magana ne na faɗa muku nasiha ce
ما استغفر ko ne mugafarar Allah ونزل ya sauka daga kan mimbar shi wannan hadisin wato da ke ba iya ku buhari hadisin da buhari ya yi kai tsakanin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam mutum kudu ne daga abu mu'mari sai abu wana sai wato abu awana sai ziyadar ya ila kasa sai kuma jaririn da abdullahi sahabin da ya yi kai hadisin kuma hadisin nan buhari zai kawo shi nan gaba a cikin shirodi haka da mutum ya fidda shi nisa'i ma ya fidda shi har waje uku nisa'i har waje uku ya fidda hadisin nan to kitabu ilimi wannan littafi ne a kan ilimi bayan an yi magana a kan kaɗaita Allah tabaraka wa ta'ala da manyan rukunai na musulunci sai aka kawo ilimi نعم wanda wasu malaman suke cewa kamar malamin da ya bada cewa arkanin islami hamsin wa hamsin to a cikin rabon guda biyar ɗin, da nasiha yake da ilimi ilimi shi ma rukuni ne babba na musulunci saboda ne ai addini gaba daya ba zai taɓa yiwuwa ba in ba ilimi addini wasa da ilimi ne gadon addinin musulunci da ilimi ne idan ba a yi ilimi ba ba a gaji addini ba yanzu ya zauna yana ta tutiya cewa shi iyaye da kakanni ai musulmi ne shi ke kakannin su ma ai musulmi ne alhali bai ilimi na addini ba to kada ya dauka ya gaji addinin nan yana so nuna ya gaji addini ya tsaya yi ilimi na addini wanda mai zan mu ce ibrahim da zai ta'ala ne yake faɗa wa min la su hada dini ilmin falon yarin zanin jahani muhimmilan salilan akari addini wannan musulunci ana gadarsa ne da a tsaya a yi ilimi a cikinsa bayan da za a yi jahili a ce ya gaji shugaba babba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa in kana so a ce ka gaji musulunci ka sa ka ilimi na addini فإنه لا أعتقد هذا الفلنسي بقدر يكون الإرش فيه الذي ما عليه صلاة الله أدى الأوالي شيطا بهاري سيطا ولا الكتاب domin cewa ai yana kewaye ne bisa ilimi komai yana kewaye ne bisa ilimi to bismillahir rahmanir rahim
babu maganin ilimi wato Allah al-asiri da karira haka ya zo bayan an faɗi kitabin ilmi sannan aka faɗi bismillah amma a riwayar abu zaida da wasu mawuyacin bayani su sai da aka fara faɗin bismillah sannan aka ce kitabin ilmi sai kuma babu failin ilmi wannan bayani ne a cikin failin ilmi
wa qawli llahi ta'ala da kuma faɗin Allah tabaraka wa ta'ala yarfa'u llahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma da idan bima ta'maluna khabira ku tabbata lalle Allah yana ɗaukaka waɗanda suke mummune a cikin ku zai ɗaukaka lamarin su ta fuskar da su taimako a kan abokan gaban su da ba su kyakkyawan ambato a rayuwar su ta duniya da kuma cewa zai zaunar da su a aljanna a lahira haka nan Allah yana ɗaukaka waɗanda yake an ba su ilimi mai tsayi daban-daban yana son ɗaga su matsayi daban-daban saboda ilimin da ta tara da kuma aiki da ilimin shi yasa nan da mafi yake cewa darajar malamai a kan sauran mummunai kamar ɗari bakwai ne wanda yake malami ya ninka wanda ba malami ba a daraja da ninki ɗari bakwai wanda abin da ke tsakanin kowace daraja daga darajojin da ɗari bakwai kamar tafiya shekara ɗari biyar in ji Abdullahi Abbas to wallahi na ta bari na biyar Allah yana sane da duk abin da kuke aikatawa shi ya sa yana kamar babu tsoro ne ga wanda yake bin umarnin Allah ta yawon ko ta'ala to ya sani Allah yana sanar da duk abin da yake aikatawa
wa qawlihi azza haka nan kuma saboda ubangiji Allah ya zanna wa qul rabbi zidni ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ka ce ya ubangiji ka kare ni ilimi ya ubangiji ka kare ni a ilimi to annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda yake an ba shi ilimin duniya da lahira an ba shi ilimin da yake aka ce ilimin lahul mahfuz ma da abin da kalam yake rubutawa duk daga ilimin sa ne amma kuma tare da haka aka umarce shi da ya roƙi Allah ya kare shi a ilimin to ballata na wani ballata na wani sa fa inna min jurika dunya wa rawataha wa min ulumika ilmin lawhi wal qalam
babu man su ila ilma
wato a babin nan ba wani hadisi wanda yake ya cika sharuɗan Buhari shi yasa Buhari sai ya kawo babi yan sai ya kawo ayoyi kawai bai sa kawo hadisin ba ga shi ya kawo babu amma bai kawo wani hadisi a babin ba sai kuma ya ya koma ga wani babu Ah, ya koma ah, ga wani babu shi dai ilimi abu ne wanda yake madaukaki idan da ba komai a cikin ɗaukakar haɗar a game da ɗaukakar ilimi sai ko ayar da ta zo a cikin suratul ali imran cewa shaidan lahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim to wannan kawai ba ta isa domin Allah subhanahu wa ta'ala da ya tashi faɗan matsayi ya fara da kansa sai ne yanta da mala'iku sannan kuma ya kawo malamai ma'abuta ilimi a matsayi na uku shi yasa yadda yake ya zo a hadisi tabbatacce ai malamai su ne magada annabawa tunda yake ko an san ba wata daraja wadda yake sama da darajar annabta ashe kenan ba wata ɗaukaka da za a samu irin a samu ɗaukakar gadon wannan daraja Ah, kuma a gane babban manufa da ilimi shine a tsaya a yi aiki da shi don haka shi ne fa'idar ilimin kuma shi ne fa'idar rayuwa fa'idar rayuwar bawa aiki da ilimi a cikin rayuwar tasa kuma aikin da ilimi shine guzuri ga bawa zai yi ga lahirarsa ke ta wanda ya rabo ta ilimi kuma ya sa yi aiki da shi to yana ya a zo ta duniyarsa da lahirarsa wanda ya rasa wannan koko ya tabi wanda ya rasa wannan ya tabi ko kuma shi ilimi da yadda malamai suke faɗa matsayi matsayi akwai ilimi wanda ake bukatar sa shi a kansa kai tsaye kamar ilimin fikiru ilimin fikiru sun me zai inganta masa sallah me zai bata masa sallah me zai inganta masa azumi me zai bata masa azumi to wannan ya kowane ilimi muhimmanci bayan sanin Allah wanda ahadari yake faɗa a wani mali na yin muka lafi ta sun imani ne sun wani ma'arfatu ma su yi ma su ne da yi fara ainihin ka ka misalati akwai irin wannan to akwai kuma ilimin da suke masu bin wannan kamar ya za a iya gano abin da yake cikin qur'ani ko maganar malamai wanda wannan ya haɗa da su usulin fiqh da makamantansu da kuma ilimin da suke sharuɗa ne a cikin waɗannan kamar su nahar su balaga wanda duk waɗannan gaba ɗaya an haɗa ana kiransu ulumu shari'a ilimin ne na shari'a domin shari'a tana bukata zuwa gare su bayan da za a yi akwai shari'ar Allah ba nahau ko ba lugga ko ba balaga ko ba tasirifi ko irin wannan irin kamar da inda za a akwai shari'ar Allah ba usulul fiqh ba usulul hadith shi yasa dukkan dai waɗannan ilimai ne wanda ake bukata zuwa gare su kuma kowanne a ciki a cikin al'umma a samu wanda yake ya gane ce fauri kifaya ne idan al'umma ta zauna ba ta da wanda yake ya gane ce matsalar a tasirifi sai a ce dukkan sai ɗayan al'umma sun yi zunubi tunda ko ilimi ne ake bukata zuwa gare shi wani tsaye da addini aka suka sakaci ba su tsaya da shi ba ya ka samu ba su da gwani a ilimin nahar ko ba su da gwani a ilimin lugga ko ba su da gwani a ilimin balaga duk wannan ilimai ne da dole sai an san su za a san ba ita kanta shari'a shi yasa gane akwai ilimin shari'ati akwai kuma ilimin shari'i ilimin shari'ati ina na ke fata zuwa gare su kai tsaye kamar fikirin kamar tafsiri kamar tauhidi ilimin shari'ati ne ilimin shari'i kuwa to ya hada da waɗannan da kuma waɗanda suke sharuɗa ne a cikin sanin waɗannan da ya sa kamar yawo ba ulumu shari'ati ba ne don cikin ulumu shari'ati amma kuma yana cikin ulumu shari'i yana cikin ulumu shari'i to ya wannan babu ne wanda aka tambaye shi daga ilimi alhali yana cikin magana yana cikin magana sai aka yi masa fatuwa akan wani lamari shi yasa sai suka bada wannan maganar tasa sai ya kai karshe sannan ya dawo ya ba da amsa ga wannan mai tambaya
حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فلان ها تعويل وحدثني ابراهيم بن المنذري قال حدثنا محمد بن فلان قال حدثني ابي قال حدثني هلال بن علي قال عبد بن يساري ابي هريره قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم abu hurairah yake ga mutanen sallallahu alaihi wa sallama في مجلس yana wajen wani taro jama'a sun taru a wajensa يحدث القوم yana zantar da wanda suke wajen yana musu bayani جاءه اعرابي sai ga wani balarabe ba ko ya zo فقال ya ce متى الساعه yaushe ne sa'a alkiyama ya rasulallah ومضى رسول الله Kana Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce yana faɗar maganar da yake kai bai yanke wannan maganar don ya tsaya ba da amsa ga mai tambayar nan ba.
فقال بعض القوم Yesu a cikin mutane suka rinda cewa سمع ما قال manzo Allah ya ji tambayar nan da balaraban nan yi فكره ما amma bai so tambayar bane shi yasa ya nuna kamar ma bai ji ba.
وقال بعضهم Yesu kuma suka rinda cewa من لم يستطع a'a ai manzo Allah ma bai ji ba bai ji bane shi yasa ya ci gaba da bayaninsa.
حتى إذا قضى حديثه har yayin da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama wannan bayani da yake ya kai karshen sa قال sai yake أين أراه السائل؟
ana sa'ati ina wanda ya tambaya daga sa alkiyama haka nake zaton ya faɗa wato na urawo din magana ce ta Muhammadu bin Sulaiman نعم shi ne yake kokonto haka aka faɗa a ya ce ba haka ba amma ya fi ganin haka ɗin aka faɗa shi ya sa ya kare wannan irahu ɗin
قال ya ce balarabar sai ya ce ها انا ها انا يا رسول الله yani ya rasulallahi قال sai maza Allah ya ce فاذا ضيعت الامانه lokacin duk da aka kai ga tozarta amana
فانتظر الساعه sai ka saurari sa'a alkiyama a saurari sa'a alkiyama na iya tsayawa koyaushe da zarar an zamo za a tozarta amana yana daga tozarta amana ko a ba da matsayi ga wanda bai cancanta ba saboda cewa ai namu ne ko ɗanmu ne ko sirikinmu ne ko wani namu ne Ah, wannan shi ne babban ma tozarta amana wanda yake haka zai jawo labarin al'umma ya lalace domin ba abin da yake jawo cikas a tafiya al'umma irin a ce waɗanda suke suke rike da lamarin al'umma ba san lamarin ba ina kira za su tafiyar ba zai zamo a ta kwama tala a ta kwafa ba kai ba gindi Eh, ta yi ga waɗanda yake su suka cancanta ko ga wanda yake ya cancanta amma cewa ai ba namu bane inda mu muke yi dole namu za mu sa a taɓan nagarin haka to an tuzata amana kenan a lalle ne a komi a riga duban cancanta ba a dubi cewa ai wane nawa bane ba a dubi cewa na- wane nawa bane to قال yace كيف اذاعتها kaga za a tuzata amana قال sai da Allah alaihi salatu wassalam yace اذا مسد الامر الى ko غيرها ka ga ana sanya matsayi ga wanda ba su cancanta ba ana ba da matsayi ga wanda bai cancanta ba فانتظر ya الساعه san ka saurari tashin alkiyama a ibn battal malamin nan wanda ya kai na cikin manyan malikawa wanda ya sharhin buhari a sharhinsa a wannan hadisin yake cewa wannan yana nuna cewa waɗanda suke jagorori wanda suke shugabanni na al'umma ya kamata su gane Allah ya ba su amanar bayansa ne Allah ya sanya amanar bayansa ne a hannunsu kuma dole ne a kansu duk abin da za su su tsaya su yi nasiha ba daidai ne ba kana da wani matsayi wanda za a ce ko aiki za wa al'umma kai za ka bayar ko kai ne za ka ayyana waye zai aiki ga wanda zai aikin fiye da wancan amma cewa wancan aina ka ne kai ya zuwa wajen ka ko duk sai da sai yana hidima ka dauki aikin ka bashi yake banna a wajen aikin ko ya aikin ba wanda ya dace ba ya sa wani ha'inci a cikin aikin ba ka rike amanar da Allah ya baka ba haƙƙinka ka dubi wanda zai sa ya aikin nan ya kamanta yin gaskiya a ciki ka ɗauka ka bashi ko da in ka zo wucewa gwani zai ma ko wani abu zai ma ba wansa da kai to amma dai ka gobe ai haƙƙin jama'a da yake kanka ba ka ce ai kai wanda yake faranta ma shi za ka faranta wa ba a dole dole a sa shi a wannan ba daidai ba ne an tozarta amana an tozarta amana Mm, kuma ah, wajibi ne lalle a tsaya a yi nasiha shi yasa idan aka ba da matsayi ga wanda yake ba mai kula ba ko ga wanda bai cancanta ba to an tuzarta amana an tuzarta amana Eh, kuma so da yawa muna da wani renin fahimta so da yawa sai a ringa ganin cewa ga wanda ya fi saurin kiran Allah a baki ko ya fi tsayawa da lamarin addini ai ya cancanta kowane matsayi ma ke a ce an bashi alhali kuma tafi da lamari na al'umma ba haka ba ne sai yadda yake ya iya duk irin tsayawar mutum azumi na nafila ko sallar dare ana neman accountant a waje waje ka kwani kace ba za ka ɗauka ka bashi saboda ai na Allah ne ga ba yadda yake sai zai rikice sai gaba ɗaya abin harkar wajen ta rikice Eh, sai ya zama a waye gari ana ta abin da ba daidai ba shi yasa dole a dubi gwamnati yana cewa a biyar mai sai nan a baya abin da abu ke ne ga maganar mu jiya ta mai shugaba wasu da yawa da aka kai kuka in wajen sanin Allah ne da wajen Allah sun mulka mu jiya ta mai shugaba ba za su kwata da jiya ta mai shugaba da sadin na biyu ta su amma da abin da biyu ta su rike kofa ta gangare shi amma da aka kai mu jiya shi ya rike kofa aka zauna kuma lafiya aka zauna lafiya me ya jawo haka ina sanin ya za a tafi da abu in sa koyaushe abu a bayar da wani da ya san ya za a tafi da abu ba a bayar da wanda yake kawai za a ce ai na Allah ne ba na Allah ne to ya san ya yi ake tafi da abu ina ne ya ake tafi da abu ba sai a ce ban na aure ba a ce na aure to
babu ma rafa sautan bil ilmi babu wanda ya tsaga wa muryarsa da bayyana ilimi
حدثنا ابو النعمان نعم هارون بن البدري قال حدثني ابو عوانة yau shi wato shi ne ake cewa mutumin kirki amma kuma sai ga wani suna mara daɗi ya rubuce masa alimu ne ma'anarsa da larabci mutanaci ya yi malami ne babba mai tsoron allah amma kuma haka sunansa yake su haka haka sunansa yake alimu da kwalli a cikin manyan malaman buhari ne ya sake hijira ta ɗari da shirin da hudu ko ɗari biyu da shirin da uku to
وابو عوانة عن ابي بشر عن يوسف بن ماهر عن عبد الله بن عمرو قال فقد عن النبي صلى الله عليه وسلم عند قاتل Abdullahi bin Amr ibn al-As yace muna wata tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya tsaya daga baya har muka tsere masa gwara eh muna gaban sa gwara da
فأخذنا muka tafiya wato tare da shi daga Makka zuwa Madina sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya same mu
وقد أرقدنا سرعا wato ta adiraka na irin lalla sallallahu alaihi wasallam ne zai same mu na din ba fa'ili ba ne mafuli ne shi ya sa ta ce zamo da fata idan da na din fa'ili ne to shi ne zai zamo fa'adiraka na sai muka iska amma nan fa'adiraka na sai ya riske mu ya same mu ya ga har aura tsarin salat hakika sallah lokacin ta ya zo gare mu ya zo lokacin ya shigo sosai muna ta himma a kan sallah alhali muna alwala ya sadu muna shafa yadda kafafunmu wato wajen wanke kafa kamar sauri muke yi, ba ma tsayawa mu dirje da kyau sai mu zama sallallahu alaihi wasallam ya yi kira da mafi ɗaukakan muryarsa kaitan dindoni yadda ne ita ba ya tsayawa ya jirge ta wajen alwala kaitan wannan dindoni yadda ga wuta ya faɗa haka sau biyu ko sau uku wato kokwanton daga shi abdullahi abdullahi al'asini sahabin da ya ruwaito hadisu to ba da babu fadin mai hadisi ya ce haddasana a wajen wurin hadisi ko ya ce a habala na ko ya ce an ba'a na umaidi ya ce da mu wato shi ne abubakar bin abdullahi bin zubair al-makki wanda shi ne ma farkon hadisi da farko daga gare shi buhari ya wato hadisin al'amar bin niyyat to uhu Ko faɗa a habara na ji daga gare ka ka karanta a gaban malam haka ma kuma shi ma buhari yana ganin haka a wajen buhari ba bambanci tsakanin ruwayar hadisi da lafazin hadasana ko ruwayar hadisi da lafazin a habarana ko ruwayar hadisin da lafazin amba'ana ko ruwayar hadisin da lafazin sami'itu kuma haka sai haka aka rubutu daga wasu daga manyan malamai kamar su imamu malik sa sanin basari sai hannu sai da kanta da mafi yau malaman kufa da na hijab to duk suna ganin waɗannan lafiyar ba bambanci a ciki amma akwai waɗansu da suke ganin a'a akwai bambanci hadisin da ka ji daga bakin malami shine kawai za ka yi cewa haddasa na in ku bewa in kuka ji in kai ka ibi ba ka ce da sani amma wanda kai ka karanta a gaban malamin ce a hamara ba a to wadansu suna wani da bambanci to Allah Nasudin ya ce Tuna Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana Manzo Allah ko shi ne mai faɗar gaskiya wanda yake wajibi ne a gaskata shi a cikin duk abin da ya faɗa. duk abin da ya faɗa dole a yarda cewa gaskiya ne. Shekiko ya ce daga Abdullahi Mas'udin ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wata magana wato nan gaba za a kawo wannan hadisin da isnadin sa cikakke a kitabul jana'iz. Kuke mutum yamani wato sahibu sirrin rasuli sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wato shi huzaifatu maganganun yawa na asiri wanda manzon Allah bai faɗa ga kowa ba to amma shi yana faɗa masa shi ya zafi ya fata ya jira ta talatin da shida to Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa mana maganganu guda biyu shi na wannan hadisin nan gaba Buhari zai kawo shi da cikakken isnadi a kitabun Riqaqi. وقال أبو العالية أبو العالية يأتي daga zami abbasin daga annabi sallallahu alaihi wa sallama da a cikin abin da ya karbo daga wajen ubangiji ana sunu malik ya ce wato shi kuma cewa ruwaya da an ana ita ma dai tabbatacciya ce ayin wallahi a kama da suna cewa in ya zama ba daga wanda yake tadalisi ba in daga wanda yake tadalisi ne to wannan ana bukatar a tabbatar da ya je to Hadisun Malik ya ce daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kai daga wajen Ubangiji Azza wa Jalla. Abu Hurairah ya ce daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama Annabi ya kai ya ruwaito daga Ubangijin ku Azza wa Jalla.
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال Allah Umar ya ce Manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce من الشجر شجرتان akwai wata bishiya a cikin bishiyoyi لا يثبت أنها wa rabuha wato da ganyenta baya faɗowa.
وإنها مثل المسلمين Ita wannan bishiyar ita ce abin da za a iya kwatanta musulmi da shi.
حدثني ما هي Ina so ku faɗa min wata bishiya ce haka. Wata bishiya ce take da wannan sufar.
وقع الناس في شجر الفوائد Wanda suke wajen sai suka dinga ambaton bishiyoyi wanda suke jeji.
قال أبو Allah Umara ya ce, وقع في amma ni a zuciyata sai na ringa tunanin ko bishiyar dabino ake nufi.
فاستعيت amma na ji kunyar in magana a wajen ga manya ga sai da na abubakar su sai da na umar mahaifi na bayan a wajen ah, ne in buɗe baki in magana sai na ji nauyi ثم قالوا sannan ne a ƙarshe suka ce haddisuna ma ya ga rasulullah ai mun baka gari ka faɗa mana wata bishiya ce wannan ka faɗa mana wata bishiya ce wannan قال sai manzo Allah ya ce النخلة ai dabiniya bishiyar dabino ita ce da wannan sufa Ah, wato alamtar da kaifa rarraba lahu masalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin nasluha sabitun wa furruha fis sama tuti ukulaha kullu hinin bi izni rabbiha Ah, misalin mummuni kenan Ah, bai sai ya zamo yana haɗe imanin sa koyaushe yana tare da shi sai karuwa yake ya kawo tambaya ya tambayi waɗanda suke wajen da wanda suke tare da shi don ya gwada abin da yake wajen su na daga ilimi حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال mai Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ان من الشجر شجرتان akwai wata bishiya a cikin bishiyoyi لا يسكن ورقها da ganyenta baya faɗowa وانها بشر ita wannan bishiyar ita ce za a iya kwatanta musulmi da ita حدثني ما ina so ku faɗa min wata bishiya ce haka قال Abdullahi Umar ya ce وقال sai نفسه mutane suka faɗa cikin ambatan bishiyoyin da suke jeji sai sai su ringa kintato bishiya ta jeji su ce ko ita ce wannan na ta ba ita wace قال عبد الله Abdullahi Umar ya ce وقال دينا amma ni a zuciyata sai na ringa tunanin ko bishiyar dabino ake nufi ثم قالوا sai a ƙarshe dai suka ce حدثنا ka بائرة ba mu labari ya rasulallah wace bishiya ce wannan قال sai manzo Allah ya ce ai bishiyar dabino dabino ita shi ke da wannan sifa to babu ma da ونافع babu abin da ya zo game da ilimi وقوله da تعالى kuma faɗin ubangiji tabaraka wa ta'ala
وقل بسجني da إيمان ce ya ubangiji ka daɗe ni a ilimi ya ubangiji ka daɗe ni a ilimi ake cewa shi mutum idan ya yi ya kwana ya ƙara ilimi ba a kan wanda yake da shi to ya kamata ya ɗauka wannan yinin da ya yi da kwanan da ya ba a rayuwarsa ba domin ko a sa rayu rayuwa ko ai wanda mutum zai kawo a ciki idza mara bi yawmun wallan aktasib eh, gina wallan aktasib ilmin fa ma za ka min ilimi min na min umri idan dai zan yi ni in kwana a ce a yinin nan da kwana ban ƙara sanin wani abu wanda da ban sani ba rayu wannan yinin da kwanan ba a cikin rayuwata ba tunda ko asara ce tunda ko asara aka yi yasa a sheke zan bawa ya tabbatar yin duk kwanan da ya ƙaru da wani abu wanda da bai sani ba Ah, wanda da bai sani ba ya san wani abu sabo wanda da bai sani ba to القراءة والأرض على المحدث da babin bayanin cewa da karatu ga malami a ce shi ya karanta da kuma kai ka karanta a gabansa duk ɗaya ne
وعلى الحسن والثوري a hasan albasari da sufyan sauri ومالك da imam malik duk sun ga cewa
القراءة جائزة cewa alqira'ata ja'izatan cewa a karanta wajen malami ai daidai ne da inda shi malamin ne ya karanta hadisi da kuma inda kai ne ka karanta a gaban sa yace eh haka ne haka ya ruwaito to duk ka iya ruwaito hadisin daga gare shi sabanin wasu malaman kamar da sabu asimin nabil sabraman musalam so ke wanda su suna ganin ba haka ba to واحتج بعضهم بالقراءة والعالم a sashensu sun kafa hujja a game da ya daidai ne a karanta ga malami kuma a a ce an ruwaito haka daga gare shi يأتي بالجمال بن سالمة da hadisin rimamin nisa alabata قال النبي صلى الله shi عليه وسلم rimamin nisa alabata ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam الله أمرك عن سبيل الصلوات a Allah ne ya umarce ka kai sallolin nan a ruwayar yuniniya an nusalliya salawati
قال نعم manzo Allah ya ce haka kwarai haka abin yake
قال yace هذه قراءة wato wamai ya ce wannan ai shi limamu ya karanta ne ga manzo sallallahu alaihi wasallam manzon Allah fa ajaza yace haka ne
أخبرت بعض قومه بذلك kuma limamu ya je ya faɗa wa mutanensa maganar nan cewa ga abin da annabi ya faɗa فأجابوه suka karba
وأسلم عليكم Imam Malik ya kafa hujja da takarda ولو على القول da za a karanta ga jama'a فيقولون su ce قالنا فلان wane ya shaidai da mu cewa wannan abin da yake cikin takardar haka aka bashi
ويقرأ ذلك قراءة عليه a karanta wannan karantawa gare su su karba sai kuma sa iya ba da shaida a kan wannan da abin da yake takardar nan ta kunsa
ويقرأ على المقرئ ana karanta kamar qur'ani masalan da wanda yake mai karantar da qur'anin ويقول القارئ al- wanda ya karatun ga malamin mai karantar da qur'anin ya ce أقرأني wane ya koya min hali ba wai ya ji daga lafazin wanan ba a'a shi ne ya karanta a gaban wanan malamin malamin ya ce eh haka ne Hassan Basir ya ce, Ba laifi a karanta hadisi a gaban malami malamin ya ce haka ne a ruwaito hadisin daga malamin. Idan aka karanta ga wanda yake malami mai hadisi ba laifi a shi wanda zai ruwa ya ce haddasani duk da cewa ba shi malamin ne ya karanta ba. A Buhari ya ce, Na ji a ba asiri shaidani yana cewa ya karbo daga Imam Malik da Sufyanu Sauri cewa a karanta a wajen malami da kuma a ce shi malamin ne ya karanta duk ɗaya ne a cikin cewa a yi ruwaya da kowanne daga cikinsu. Da kuma ta sha kan hadisin ya rabu ko kuma da sun ya tafi. To, sallallahu ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم
حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبري عن شريك بن عبد الله بن ابي نمير انه سمع انس بن مالك يقول cewa shi ah, ya ji Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu yana cewa
بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد wata ran muna zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin masallacin دخل رجل على جمل sai wani mutum ya shigo masallacin yana kan raƙumi فأناقه في ya المسجد dubi da raƙumin nasa a masallaci
ثم أقله sannan yi masa da baibayi yi wa raƙumin nasa da baibayi ثم قال له sannan ya ce da su wanda suke wajen أيكم محمد wani ne a cikin ku annabi sallallahu alaihi wa sallama
والنبي صلى الله عليه alhali sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kishin gida a tsakanin su ya kishin gida a cikin su bai ware ba balle har a ce in an zo za a shaida shi وسلم فقلنا muka ce أبيض ai wannan mutumin da kake gani mai haske wanda yake a kishin gida shine
فقال له الرجل sai shi mutumin nan bakon nan yace da manzo sallallahu alaihi wasallam ابن مختلف kai dan Abdul Muttalib ya kira manzo sallallahu alaihi wasallam ya dangana shi ya dan Abdul Muttalib
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da shi قد عجبت ina jinka
فقال الرجل sai mutumin yace da annabi sallallahu alaihi wa sallam إني سائلك ni kam zan ma wasu tambayoyi ومشدد عليك في المسألة zan tsananta ma a wajen tambayoyin da zan ma فلا تجد علي في shi نفسك yasa ina so kaskace za ka yi fushi da tsanantawa da zan ma a tambayoyin nawa فقال manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace da shi سل عما بدا لك duk abin da kake so kai tambayo kai tambayo ni ko zan baka amsa ka tambayi duk abin da kake so zan baka amsa
فقال sai mutumin yace أسألك بربك ne ma magiya da Ubangijinka wanda shi ne ya halitte ka ya halitti duk waɗanda suke gaban ka ma
الله أرسلك إلى الناس كلهم yanzu Allah ne ya aiko ka zuwa halitta gaba ɗaya Allah ne ya aiko ka zuwa baki ɗayan mutane فقال sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace اللهم نعم haka lamarin yake haka lamarin yake Allah ne ya aiko ni قال mutumin ya sake cewa أشهد بالله ina ma magiya da Allah
الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمسة Allah ne ya umarce ka mu ringa yin sallolin nan salloli guda biyar Allah ne ya ce ka umarce mu mu ringa yin sallolin nan guda biyar في اليوم والليلة a yini da dare قال manzo Allah ya ce اللهم نعم dare haka lamarin yake Allah ne ya umarce ni قال sai mutumin ya sake cewa أشهد بالله ina ma magiya da Allah الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من الصلاة Allah ne ya umarce ka cewa mu ringa yin azumin wannan watan yana nufin watan Ramadan a cikin shekara
قال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce اللهم haka lamarin yake Allah ne ya umarce ni mutumin ya sake cewa ina ma magiya da Allah a yanzu Allah ne ya umarce ka ka ringa rikon wannan zakka daga waɗanda suke mawadata a cikinmu ka ringa raba ta ga waɗanda suke almajirai a cikinmu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haka lamarin yake kwarai sai mutumin ya ce ni kan na ba da gaskiya da abin da ka zo da shi na yadda da duk abin da ka zo da shi ni ne kuma zan isar da wannan saƙo naka da duk waɗanda suke daddani daga jama'ata duk wanda ba su zo ba ni na zo a maimakon su in na koma zan faɗa musu wannan duk abin da muka yi da kai ni ne rimamu ɗan salabatu ɗan uwan salim ne bakarin wato daga hawa zinawa kamar dangantakar su ɗaya da sadik na halima wanda ta shayar da annabi shi ma sa'adi ne shi ma yana daga banu sa'adi a wannan hadisin yusuf isma'ila ya ruwaito shi da kuma Ali ibn Abdulhamid daga Sulaimana wato a Sulaiman ibn Mugira shi kuma daga Sabit Bunnani ya karbo daga Anas ibn Malik ya karbo daga Anas sallallahu alaihi wasallam da wannan isnadin wato wannan mutaba'a ce kenan da aka samu ga wannan ruwaya ta Buhari Buhari ya kawo ta wato hadisin na Musa da Isma'ila abin uwana ya ruwaito shi a sahihinsa hadisin kuma ali ibn abdulhamid shi ko tirmidhi ya ruwaito shi ya ruwaito shi daga buhari daga gare shi to da buhari ya fara ya gama daga bayanin cewa almajiri ya karanta ga malami tunda wani hadisin abin da yake nunawa shine shi ma bin salaba ba wai ya ji umarnin ne daga bakin manzon Allah ba a'a ya ji an faɗa ne ya zo ya karanta haka ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya tabbatar masa irin wannan ake kira wajen malaman hadisi al'awu alal alimi kai almajiri ka bijirar da hadisi